أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا
jiya makwana gunda Allah ke faɗi wa mala'iku sujjada ga annabi Adamu suka yi sujjada sai Iblis ɗaya ya zama yana cikin aljanu shi sai ya fita daga umarnin Ubangijinsa to shi ne ce mana yanzu za mu rikin ɗan da zuriyarsa masoya ba shi Allah ba shi ne bai kamata bishe ɗan ba kuma ya ce wani lakun a zutu kuma makiyanku ne in an yi haka ya ce to mutane sun yi zalunci kuma canjin da suka yi ya munana in mutum ya canja alheri ya dauko shari ma'ana to shi ne iblis ya ce da zuriyarsa to zuwa ya zuriyar iblis ma'ana bayan ya tabbatar da abin da ya tabbaya ta wanda ya dace da mu kada mu mai shaidan shi ne mujahid ya ce zuriyarsa zuriyar iblis shi ne laƙis da walhalu a cikin zuriyarsa su ne suke bata tsarkin mutane da sallar mutane lakisu da walhanu su ne suke wasu wasu wa mutane a cikin ibada akwai kuma daga zuriyarsa akwai murratu shi ne mashi ana ce masa uban murratu ɗaci akwai zamburu shi ne wanda yake batar da yan kasuwa da surutai da karya da fada abin da bai dace ba da mutum ya yi kayansa abin da ba haka ba sai kuma batun shi ne mabusun musiba in musiba ya sa mutum ya kasa haƙuri ya yawa ne kamar laraba da suka yi mutum ya ga yagan fuskansa yana malin fuskansa yana tsaga jinsa akwai kuma a wani shi ne mabutin shi ne mabutin sa mutane zina Allah kiyaye yawa yakan huwa zakarin namiji da kuma kuturin mata sai san su zina da madurusu kuma shi ne wanda yake sa yake baza jita-jita labarai na ƙarya sai jefa bakin mutane za ka ce an ce kaza to akwai dasiru shi ne idan mutum ya shiga gidansa bai ce bismillahi ba to duk abin da ya yi suna tare da shi ko cin abinci ne suna tare ko kuma saduwa da yake da iyalinsa ne suna tare saboda haka su ne wayannan zuriyarsa da muni a fatattai nunahu ya ɗanƙun mashatin ban halattar da su da iblis da zuriyarsa ban halattar da su halka samawa ta halittar sama ba walin da ƙasa lokacin da na halitta sama da ƙasa ba su nan wala karga muskan ko ma halittan kansu ba su nan lam alu balum khalfa bubali wato wasun su ban halittar da su halittan wani su ba ni dai abuna ni da wa ma kuntu ban zama mutai zamuliddin zan rikima masu ɓadda mutane a dudan mataimaka ba ce dan ba mataimakin Allah ba ne a wani firkalbi to ku ya za ku bi su ma'ana kada bi su
ويوم يقول هذه شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
wa yau makacin da ranar da ya kulu zai ce Allah zai ce shi ne ran tashin kiyama na duku kira shura kayi abokan tarayya na gumaka wanda kuka yin tarayya da su Allah zina wanda za hamta kuka riya a duniya za su cece ku to ku kira su su cece ku mu gani wadda abu sai ku kira su ai malamai su ji ba za su iya ba za su yi amsawa lahun gare su ba lam yujibun wajen na muka sanya tsakanin gunki ne da mutan gu- mai mai mutan gunki muka sanya maubikan gun halaka wato kwazazzabo na wutan jahannama shi yake tsakanin su yuli kuna fi za su halaka cikin su dukansu wa huwa min wa baka bilfad ya laka yawa kusu akwai gun malaka tsakanin su tsakanin su su da su وأن تدركوا النار فظنوا أنهم واقعوها وأنتم وأنها مصرفا
wala almujrimun masu sabo suka ga annar wutan jahannama ido da ido fazannu suka tabbata annahum sun waki ruwa za su afka cikinta Allah kiyaye don ya fi tsofa ga mutum ya ga jahannaman gabansa kuma zai fada wala mai duba da su samu masu rankun juya ba an ha gaban da lallai za su fada to a lokacin kuma za su za su ganta Allah kiyaye mu Mhm.
ولقد سارقنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أحسى شيء جدلا ولقد حقيقة صرمنا من بينا أن في الله في هذا القرآن أتكون وانا القرآن من بينا للناس كمتاني من كل مثال دا دكا مثال دا ذا ورمت رسول كواني mun bani neman mun bani hukuban mu kuma da kuma dai amma kada misali mutum ya zama kafiri a kasar ya fi sayin komai jadalan musu husumata yana musu akan ƙarya yawa wato duk misalin da muka yi a cikin ƙur'ani bai umfane shi ba saboda haka wakar jadal misali aksan sai ya zamo jayayya a gun mutum shine fi komai yawa mhm.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا
wa ba ma lalata babu abin da ya hana mutane kafirai an yi musu imani in ja mu lokacin da shirya zo musu shi ne alkurani babu abin da ya hana su su imani wa ya sarfi ruwa ba su nemi gafaran ubangijinsu to babu abin da yana su illa sai dai an ce a ce an musu nasarar walina al'adan allah da ya da mutanen da sai dai ya zo musu shi ne abin da ya hana su sai ya halaka wanda kaddara shi a kansu auta ce mulallam ko kuma zaba musu gaba da tibalan gaba da gaba iyanan sai wato azaba ya zo musu suna gani ko da daddare ko da rana wani bada ya ce shi ne ya kisan da aka musu a badar wani ya ce a kowane irin nauyin azaba ba abin da hana su imani sai suna sauraron azaba Allah kiyaye ne
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين
wa ma nusul mursalina ai ba mu aiko manzanni don koma illa mu bashirin sai masu albishir ga muminai da samun aljanna wa munzirina suna gargadi makafirai da tsoron shiga wuta abinda aka aiko manzanni kenan amma wani abinda suka nema a musu duk ba shi ne ba amma jami'in lafi na kawaru sai kafirai suna jayayya da bilbali da karya wailin don su zama da halka gaskiya sai kaga suna kame-kame su ce yanzu wannan mutum shi ne allah ya koshi ai shi wannan ma mutum ne kama mu sai su rika fadin haka saboda karya suna neman su zama da gaskiya wata zuwa ya ci suka rike ayoyi na kuma na ƙur'ani wa ma wuzu da gabun abin da ka musu gargadi dama an aiko da ƙur'ani ne don gargadi gare su sai suka ɗauka wuzuwa abin wasa abin ba suriyata ba sai suna suna ba da annabawa suna ce kai wanda ka sauka da muka da ƙur'ani kai mai kaza mai kaza ne Allah kiyaye ومن زمش ويفي ظالمتي liman zuke ba ya tabi kamar wanda aka tunatar da shi da ayoyin ubangiji ta Allah sannan fara la'an haikau da kai gari da ya yi kamar bai sani ba wannan shi ne a zalimi wannan siya ya manta matar da madada abinda hannunsa ta gabatar na kafirci da na sabo abinda ya aikata na kafirci da sabo duk ya manta sai ya kau da kai yana wani abu daban wanda ba shi ne ake nufi gare shi ba ina mu mu da jihanna muka sanya a kittatar toshiya lagumin lumin kan zuciyarsu Allah ne ya rufe zuciyarsu an ya kawo ba za su gane ƙur'ani ba amin an ya fahimin ƙur'ani ba za su fahimta ba fala ya fahimu na ba su fahimtarsa wa biya zanen a cikin kunnuwansu ko muka sanya makarar nauyi fala ya fauna ba su jin ƙur'ani irin ji na karba ba su karba wayan tarbumu idan da yanka kira su kace ku zo ku shirya fadam ya ta duba za su shiri ba ba za su ba saboda an toshe kunnensu an an an an rufe zuciyarsu an toshe kunnensu idan a yayin abadan har abada har abada ba za su ji Qur'ani su karba ba mu je wa qala rabbukum rahma wannan buga ubangijinka Allah shi ne algaburu mai gafara Allah ka mana gafara zura mata kuma mai tausayi Allah ka tausaya mana lauwaye da zai kama masu a duniya bima ka saboda abin da suka aikata da cewa komai mutum ya yi ba za a jiri ba za a kama shi Allah ya jira lahun al'ada ya gaggauta musu azaba a nan duniya amma ba za a yi haka ba balbari lahun suna da alkawari sai an je kiyama suna da alkawarin zuwa tashin kiyama amma wannan nan ya ji ba za su samu mawuilan mafaka min duni kuma bayansa ba in an je kiyama kan ba su da wani faka sai a musu azaba amma a nan duniya allah ba zai musu ba azaba ba don ba za su gudu su tsaye ba saboda aka ba gaggawa ake musu ba allah kiyaye mu wasu shi ke nan watilka kuwa wancan alkariyu wanda halakar da mutanensa kaman adiyawa kaman samuda da wasu su to wayannan an halakar da su ne bima halaknahu mun halakar da su lamma zalamu lokacin ka zalunci shine kafirci shine makarantar da su ba su da wani laifi su kafirci to wayan nan ma kafirci da suka kafirci za a halakar da su amma wajen na mun sanya limulakin ga halakar da su din an sanya mawidan alkawari sai lokacin da Allah so zai halakar da su din yawa shi shi mun shiga tarihi wai gala musa ka sai tuna lokacin da annabi musa dan haru hai dan imrana dan akwai musa dan maisha to ba shi ba musa dan imrana shine babban annabin nan ka gane ko shine ka gaya ma ya ma ka gaya ma mutanenka lokacin da annabi Musa ɗan Imrana ya faɗa masu almajirinsa abin nufi ka gaya musu kissan abin da ya fi tsakanin annabi Musa da Halilu shi kuma annabi Halilu an ce annabi ne an ce ba wali ne to shi yana daga jikokin lawi na ‘ya'yan annabi abu huwa sahihu haza huwa sahihu wanda jama'a suka taru a kai da ingancin sa annabi musa annabi ne manzo ne kuma ulul azmi ne yana daga cikin manyan annaba guda biyar daga annabi muhammadu sai annabi a kidayen farko sai annabi nuhu sai annabi ibrahim sai annabi musa amma a matsayin darajarsu sai daga annabi muhammadu sai annabi ibrahim sai annabi nuhu sai annabi musa sai annabi isa saboda haka shi annabi Musa babban annabi ne manzo annabi hadiru kuma ko annabi ne ko ma wadi to amma Allah da yi kusa sai ya nemo ilimi a gun annabi hadiru don mutum in mai cika daraja ne to zai karbi cika ta ko ina ciki shi kuma annabi haliru annabi ne ko waliyi in annabi ne kawai ma bai kai manzo ba in waliyi ne ko bai kai ma annabi ba amma ka ce ya je nemo ilimi gare shi saboda haka nemo ilimi ba a girman kai kai ka ce wannan yaro ne ah ka nema gare shi in yana da shi ilimin ko ka ce wannan bai da kuɗi a'a ka nema ilimin abunsa in dai yana da to don wannan annabi halilu a ce annabi musa ne mun karatu gunsa maziya ne ba ta hukunta amlaliya wato ba wajen ya fi shi bane amma wata daraja ne allah ya bai annabi halilu wanda yake nuni a kanu a yake dula annal manzo allah sallama kaga ko da yake shi ne ya fi mutane dukkan sani dukkan su sani amma Allah sai ya umarne su ya ce ka nemi ne ka ce Allah ka kara mini sani wa kulli rabbi zinni ilma kaga ba wai don ya kasa bane amma Allah ka ce Allah ka kara mini ilmi abun wa zai nema shine gun Allah sabani ga wanda ya riya cewa annabi Musa ɗan mai sha ɗan Yusuf ɗan Yakubu ba shi ba ne. Musa ɗan Ibrahim ne. Shi kenan. To shi wanda annahu نجي قيل موسى بن إمرانا متاجا متاجا بأن لا سوى الله تعالى يا سوكد littafin a taura kan annabi musa ɗan ibrahim duk kuma ya yi magana da shi babu wani tsakaninsu ɗan hankali da wannan inda a hankalin mutane ne ba zai nemi wani abu wani ba ko da darajojin sannan allah ba shi mujizozi masu yawa wanda muke karanta su a cikin ƙur'ani masu rinjaye to sai amma Allah ya umarni sai ce ya je nemo ilimi gun na ƙasa da shi shi ne annabi halin Allah na ziriko to da shi kenan aka ce masa ya je ya nemo ilimi gun wani bawan Allah to lokacin da aka gaya masa wato yana tare da almajirinsa shi ma shi ne yushau ɗan nunu shi ma zama annabi don dun mai hamziya ya ce duk mutumin da ya mai arziki dai arziki saboda haka yanzu in ka ga mutum yaron fadin ne ko min kasa sai ka ce masa ranka ne haka in yaron malami ne mai zama da malami kullum gajiya ce masa ga masa mala haka kuma ya in yaro mu kudi na gajiya ce mai gida ko bai da kudin ko kafin za ka ga masa ka to saboda haka hausawa suke ce wai wai ne ye yawwa yawwa zama da malaukan gawa shi kawo farin kai saboda haka ne in mutum yana tare da malami to ya kokari ya san wani abu don za a tambaya don wata wani babban malami ya rasu sai wani malamin kuma ya gaji kuyangarsa ranar sai aka tambayi shi malamin a maganan gado samu dauri samu ya kwana yana bincike yana ta bincike bai gane ba sai ya ce ke wance ta ce namu ko kintunan ana harfan gado idan an ce samu dauri mai malam da yake ba sai ta ce samu dauri sake da samu dauri ya fadi wannan gadon babu shi sai to kaga sai samu ilimi mai wuya abun kuyangan malami don yana ji in ana ana karantar da gado yakan ce samun daudu sagido to shi samun daudu na shi ya zo shigo masa gado ya rasa yadda zai bata amsa ya bincika bai samu ba sai ce kokin ta wajen idan rikicin gado ya rike ce mai malam wane yake fada sai ta ce samun daudu sagido to saboda haka in kana tare da malami ka ju yadda hankalinka ko karatunka bai kai baka rika tambaya kamar yadda mafaji za ka ji ana ce komin talauta sun kaga ba ta ce ranka ne shi ko yake nema gungun saboda ya zauna da masu rikannin haka kuma yaro mai kudi shi ma za ka ji an ce masa mai gida ko da kuma yana neman taimako gare ka to shi ne wasu to sai yake shi almajirinsa yushau ɗan nunu yana binsa yana hidima gare shi yana ɗaukan ilimi gare shi sai ya ce masa kai yusha a cikin almajirai ma akan zaɓi mutum mai kirki ai ba shi ba ne kawai suna da yawa amma sai ya ce yushen la'abar ba zan gusa ba ina ta tafiya ina tafiya abinda aka dora mu hatta abluga har isa mai malbaharin mahaɗan kogi biyu multaka baharul rumi ko baharul fas sai na je gunda kogin rum da kogin farisa suka hannu ta wajen gabas wato almakalin jami'u za ka gunda ya haɗa ka agogo kuma in ba ka ba amliya sai na gama hukumar zamani shekaru dogon na tafiya amma ba zan bari ba bibuludi cikin nemansa in ba wuta in ya nisanta idan yana da nisa ma to ba zan bar tafiya ba sai na kai go alauka da maujudan alal bari fi nasiyahu to shi kenan to zan yi wannan tafiya sai ya ce maza ya ce musu ai nima zan bi ka zan bi ka ya samu abokin tariya mai raga shi ke to to ma balaga lokacin da suka isa mai ma dan bainu ma tsakaninsu su tsakanin kogin rum da kogin paris ta wajen mahaɗansu ta gabas sai suka haɗu kogin italiya ke nan da kogin paris to da suka je gun mai ma bainar mahaɗan kogin biyun na siya hunton ma sai suka manta kifinsu akwai da kifinsu soyayye wanda suna ci to shi ne guzurinsu na sai yushau yushau sai ya manta hamla ɗaukan kifin inda rahili lokacin da suka huta za su tashi wanda sai musa shi kuma ne musa ya manta taskirahu ya tunar da shi to أن موسى ويوسى لما وصلوا الصحراء سكبة التي عندها أي ما وند منتا أكوي مغدان ينوى sai suka yi bacci suka yi bacci to sai suka farka da suka farka sai yushau ya yi alwala to da ya alwala wannan wannan idanun ruwan akwai ainihin hayatin rayuwa duk abin da ya taba su zai rayu kamar kasan dokin jibril wanda sabir ya gani to wannan ruwan na jikinsa da ya zo ya farjin kifi an ci kifin ba amma sai rayu sai ya kada da ya kada sai ya shiga ya shiga kogi wancan alma wallahi sai ya rayu ya zabu ya shiga kogi to da suka suka sai abin mamaki shi yana ganin kifi da ana cin zamansa ya rayu ya tafi amma shi kuma na musa ya gani amma da za su tashi sai suka manta kifin yushau ya manta ya ce kifinmu shi kuma annan musa ya manta ce ina kifin nan to fata haka sai kifi ya ɗauki sabilahu hanyarsa filbari a cikin kogi allah san ya saraban kafa yana ta tafiya idan gun da ya bi kuma ruwan ba zai haɗu ba sai bu ƙasan ya bushe sai yana ta tafiya yadda Allah ya yi za a zuwa same shi wace ɗari shi ne dogon tsago wanda babu gungun fita to sai yana tafiya a wannan wa zalika annan laha wannan Allah ta'ala Allah amsaka ya kame an yi hutu ga kifin jayin mai gudun ruwa ruwa gun da ya wuce to shi kuma Allah sai kame gun ba zai haɗe ba fabagiya sai zama kalku wata kamar daga lam yaktarin bai hane ba wajen da yake kashe mata ta abin da ke karkashinsa shi kenan falon ma jawaza lokacin falon ma jawaza lokacin da suka ketare wannan gu da suka ketare gun shi kenan ne ne a ba shan ne na waya zalikar makanu da suka wuce wannan gun na tafiya har lokacin gobe na gobe ka san su bayan Allah ba su cin abinci da yawa sun ci abincin amma tun daga yau da hanci ba su san da za su ci ba sai gobe da hanci za su kuma wani huta kala sai annabi musa ya ce lifatahu ga almajirinsa atina kama daga da na kalacin abinda ake ci a farkon rana lagallagi na hakikan mun gamu da nasaban wahala mun safari na daga tafiyar maza wannan tabar usulu badal majarrati wato wahalar ya samu bayan ƙetare gun da kai mun wahala ka kama na abincinmu to gaji karatu ke da neman karatu sai da wahala annabi musa ya yi tafiye-tafiye da yawa amma bai ce ya wahala ba ya tafi ya yi tafiya tsakanin misira da madiyana kwana goma sha ɗaya ba abinci amma bai ce ya wahala ba amma kan tafiyan karatu rana ɗaya ya ce na wahala saboda karatu ɗan wahala ne ba kamar yadda mutane suke ni wai a yi shi ba wahala ba wahalarsa iri-iri ne ka sha talauci ka sha yunwa kuma ga gamu da rainin mutane mutane su rika raina ka su ma yadda kai kaman kai da baka da wayo to wannan du ya shafi karatu to ya ce mun gamu da wahala a wannan tafiya namu ya ce wannan ai ya yi mata tafiye tafiye da yawa ya kun goma sha ɗaya ma har cikinsa ana ganin alaman ganye da yake ci ana ganin gonarsa bai ciya wahala ba da ya zaura a gindin itace me ya ce rabbi ni bibiyan zata da mi khairu fajiru Allah ni da abin da ka sauka min na alheri ina bukata amma ka ne ce mun wahala kala sai almajirin ya ce ƙara sai ya ce al'aita ka ban labari wato kamar farka ka ji izawai na ila sarrafa yayin da muka taro a kan fannan wanda muka zauna a kai jiya tufai ni na shi turuta ni na manta kifin na ga fadawansu ruwa amma na manta an gaya maka amma an sai ni babu abin da ya manta ni shi illa shaidan ta shaidan eh kaga bayan Allah komai sukan dangana mai sharri mashaidan ne bai ce Allah ne manta da ni ba sai ce shaidan ne an alkura in tuna shi badal istimali ai an sani daga shaidan ne manta da ni tuna shi balle in kama shi balle in gaya maka Allah ce wata da sai kifi ya riki sabilau hanyarsa filbahari a cikin kogi ajabin abin mamaki wuta ajabu mihu ana mamakinsa ya ta ajabu mihu musa musa yana mamaki da almajirinsa lima ta gaddama ga abin da ya gabata fi bayani cikin bayaninsa domin yana tafiya kifin in ya gunda ya bidu sai ruwan ya tsage kuma ba zai haɗe ba kan yashin wannan gun kuma ya bushe saboda haka sai ya ce kala sai annabi musa ya ce ai za duka wancan rasa kifin nan ai makon na nan bi abinda mu dama muke nima ke gun ne aka ce damu na ilimi na lubu fa inna shi alamatin lana alama ne gare mu ala wujudi man na lubu kan samun wanda muke neman su mai karatu gunsa kaga shi anan Musa bai yi fushi ba kala sai yace fasadda sai suka koma sai suka koma ala sari makan gurbin su gunda suka bi jiyar nan suka bi ta gunmu ya kusaniya suna bin wannan gun kasasan bi fata suka suka komo kan wannan kamban da jiya suka zauna suka suka huta ووجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما da suka zo gunkuwa fawajida suka samu abdan bawa min ibadina daga cikin bayanmu shi ne halilu sai suka same shi atai na mun ba shi rahmata rama min inda na garbin shi annabi halilu yana nan a duniya bai mutu ba amma an fakata shi ne ba ganinsa sai wanda allah ya zaɓe shi da annabci ko walitaka amma yana nan a kan kowane shekara kan je aka yi haji da shi yawa kuma to wanda aka bashi wani fadin an bashi annabci wani fadin an ce walitaka amma ai kowace ne alhamdulillah Mhm. walid yawancin malamai su waliyi ne Eh, su su su su kai su uku ne suna nan a duniya amma waliye ne lukman wasu kandaru laisa ambiya alasai da kawai lakin ambiya da shi da annabi lukman shi ya rasu da lukman da iskandar wanda za mu karanta gaba su ba annabawa ne haka kuma halin su uku suna nan su ba annabawa ne a kan sahihin magana sai dai su waliye ne in sun samu ai wakilar da dawo suka same mutumin inda sakarci a kan kamfa magadan bisaubi yana rufe da tufansa ya kwanta ya rufu ya yi lullubi tun daga kayansa har kamar shi gina sai annabi musa sai ya ce masa assalamu alaikum sai ya ɗago kansa daga cikin bargonsa ya tashi ya daidaita ya zauna wakali ya ce wa alaika salamu ya nabiya bani isra'ila amincin allah sami kai annabin bani isra'ila farkonta kenan shi kenan annabi musa ya ce masa waye ya baka labarin ni annabi ne a cikin bani isra'ila sai ya ce shi kuma wanda ya sanar da kai gun da nake shi ne ya sanar da ni kai annabi ne a bani isra'ila manya sun gabu sun makala da karkana laka fi bani isra'ila shumul ya ce shugulgula ne ya dame ka a cikin bani isra'ila annabi musa sai ya ce masa ya ce masa ubangiji na ya aiko ni gunka bi ka kuma ilimi gare ka to shi ke nan fata da kowace abdamin bana a yi tattarin wa'allam na mun sanar da shi ilman sani min ladun na da gumu ilimi ne ilmin ladun ba ilimin da wani yake koya maka ba har yanzu akwai wanda ake ba su ilimin ilimin da dun yawa don neman ilimi in kai na aiki da shi to Allah zai sanar da kai abin da baka sani ba in kai da aiki da ilimi to shi ne ilimin da dun a yanzu ka san abin da baka sani ba to shi kenan ma'aluma ma'aluman min ina mugaiba kana mun sanar da shi abubuwan gaibi rawar buhari buhari ya rawaito hadisin inna musa kama hadiban annabi ya musa ya tsaya na hudu ba fi bane isra'ila wai su ila sai aka tambaye shi ayun nasi alam musa wane ne ya fi ilimi a duniya fagalin sai ce ana ni ne na fi ilimi don shi ya shi annabi ne shi manzo ne yawa shi ulul azmi ne ga shi ya yi magana da Allah kallon sun wani zai fi ilimi a duniya in azutun ga ne shi ne sai ta ni ne yana ganin shi ya fi kowa kala قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا
fagali sai ya ce ni ne to fa ta ballahu alaihi Allah sai ya zarge shi in zan ya ruddan illa tun da bai san mai da sani ilaihi gun Allah ba da ya ce Allahu alamu amma dai sai ya ce ni ne na fi sani a duniya kuma haka ne gaskiya ne amma ba- ba- ba- ba- ba haka aka so ba to sai Allah ya yi waye gare shi ya ce to inna li abda ni ina da bawa zuba yi baharin mahaɗan koguna huwa alamun ka to shi ya fi ka ilimi Ka- kaji to ya fi ka ilimi to sai annabi musa ya ce ya yarda kai fa kai balibi ya zan yi in same shi wanda ya fi ni ilimin nan kaga ba haka da ake yana ba yawa ya yadda yi in samu wannan wanda ya fi ni ilimin ƙala ya ce to takuru ka ɗauki kifi tare da kai fajar ka sanya shi maktalin a cikin burgami fahina ma fakattar huta abinda dukkan rasa kifin fahuwa samma shi yana nan abu to fa haka huta ya ɗauki kifi fajalahu ya sanya shi maktalin a cikin burgani sun banda daga sannan ya tafi wanda daga mahu yushe amna nuni yushe dan nuni ya tafi da shi hatta ata ya sakata har suka ga wannan gaban wala rusa ma suka sanya kansu fana ma suka yi bacci wanda rabar hutu kifin ko ya kada fil maktar daga cikin shi gurgani fara je fita min daga cikinsa fasa kada filbari sai ya fada a cikin kogi wata ta raiki sabilan hanyarsa filbari a cikin kogi saraban kafa wa musaka lahu anil hutu jariyatul mali Allah sai ya kame makifi magudan ruwa in ya tsaga to ba ta ba saki hadiwa fasara alai sai ya zamo kansa bizin ɗarin kamar taga fadan masai kaza lokacin da ya farka nasiya sahiba sai ya manta abokin sahibi kuma ya ba shi labari da kifin shi yusho ya manta ya ba shi labarin kifi ya fada kogi kandalaka suka tafi baki ya tafi sauran ininsu da dadansu hatta za ka na mai daga sai da suka gobe da hansi ƙala musa annabi musa atina ga da'ana ka ka mana abincinmu laƙallaki na musu wannan haza nasaba ila ƙauli har lokacin da yake ce kifi dai ya kama ya cikin gogi abin mamaki wakalar yuhutu sarba kifin ya za kifi ya zama yana da taga wali fatawu wali musa tawo ajiyar annabi musa da shi da almajirinsa kuma suka yi ta mamaki da irin tafiyar da yi kifi kasar kogi ruwan da yawa ya kama hanya haka amma daga bayansa har kasansa ya tsage bai hadu ba ya ta tafiya na yamur sai suka yi mamaki kuma dama kifin a yacinsa guzuri ne ya rayu to sai suka yi mamaki to shi kenan sai suka sai suka je suka hadu a gun da suka hadu shi annabi halin dai ya ce masa maraba da annabin bani isra'ila ya ce mu a sanar da kai ni annabi ne ya ce wanda ya sanar da kai labarin gun da nake shi ne ya sanar da ni to shi kenan to to to to sai sai sai neman ilimi ko to mene kala musa annabi musa ya gaya masa da ya ce ai ai ai lokacin da muka kwanta a gunnan ni na manta kifi to shi kenan to sai mu annabi musa ya ce masa halata biyu ka ko zan bi ka malam ala bisa sharɗi an tu'allima ni ka sanar da ni rushdan shirya min ma ullimta daga mun da aka sanar da kai sawaban aushidu wanda zai shiru da shi yawa wasu halahu zalika ya tambaye shi haka liyanna ziyata don neman karuwa filin cikin sani malubasun abu nema ne amma kuma ya faɗa da ladabi cewa ko na bi ka saboda kiyayen ladabin almajiri da ake malami to saboda haka akwai ladabi a magana wanda umfani da shugabanci zai samu gare su bai gaya masa magana garas ba kai halatta biyuka ko na bi ka ala an tu'allima ni mimma ullimta rushda akan ka sanar da ni shirya daga abin da aka sanar da kai to mu je kala sai shi annabi halilu ya ce masa inna kai lam tasadi ba za ka iya sauran hakuri mai tare da ni ba ba za ka iya hakurin bi na ba abinda ya sa abinda haka kuwa saboda ya gani abinda za ka koyan sabanin shari'anka ne na zahiri saboda haka ilimin babini da ilimin zahiri shi yasa har yanzu malamai suke jayya akwai wanda iliminsa ilimi ne na babini ana samun wani a cikin tauhidi akwai masu ilimi na zahiri shi ma ana samun tauhidi masu ilimin zahiri ana ce musu ilmul kalami wato binciken magana ne shine suke yi shine dalilin alwujud wal qidam wal baka wal malatu wannan hanyar suka bi akwai masu ilimi na badini su kuma ilimi ne wanda Allah ya kansa maka a cikin zuciya to saboda haka har yanzu kaka malamai suna jayayya da wani ilimin badini sai ka nema abun Allah da riyala wato ka hori kanka da ibada sai jima maka ilimin badini kuma ana daukansa ne a takarda ko za ko ya zama gaskiya ko kuma zama ba gaskiya ba to saboda haka ilimin kashi biyu ne to abinda zan za ka binin za ka ga ilimi ne sabanin ilimin da ka sani yawa abu ne za ka shi kama karkaci kuma shi ne daidai to saboda haka yace kai ba za ka iya bina ba yawa domin limayara domin zai gani abinda za ganin sabanin shari'anka na zahiri lil'allar mutalima domin mai neman ilimi almajiri kashi biyu ne akwai halin zini wanda bai san komai ba abinda ka koya masa shi ne wanda wanda kawai sani ya tsaya kansa wanda koyar da shi bai wuya yawa akwai mutar dido akwai mai wanda yake kunkome ya san wani abu in ka gaya masa sabanin abin da bai sani ba ko ku yi jayya ko kuma ko ku rabu zan zai ce kai ne baka sani ba kai kuma kana aike to iliminsa ko bai kai gun ba ka gaya masa shi kuma sai ce a shi da ga abin da ya sani to to saboda haka to shi wannan shi ba halin zihni ba yana da wani abu cikin kwakwalwansa saboda aka koyar da shi da wuya zumuje wa kai ba ya tasbiru za ka haƙura alama don tasbihuran kan abin da baka jarraba sani a cikin sa ba filadisi sabiki a kiba hazin ayati to shi kenan sai ya ce ya musa inni ala ilmin ni da ka gani ina kan wani ilimin na daga allah kuma allama ne shi allah ne ya sanar da ni shi amma na ta'alamu kai baka san shi ba wa an ta'alamu kai ma kana kan ilimi min Allah daga Allah wanda ya sanar da kai shi a rubuce Allah maka ya sanar da kai la alamu ban san shi ba kaga kaga kaga ko karatu zai waya ko to saboda haka idan haka ne kuwa ai ba in ka bi ni abinda abinda baka jaraba ilimin ka ba za ka yi da shi ba mu je kala annabi musa ya ce sadar jinni ka same ni insha Allah in Allah ya so saboda neman albarka ce albarka ce insha Allah da ka sami sabiran mai hakuri wala asiba dan saba amran al'amari balaka gare ka ya tamuru bi duk abin da ka umarnin da shi zan bi zan bi waƙayya da mashi'ati ya taba bai da insha Allah don shi bai amince ma kansa ba cikin abin da ya lazimta ko ba zai iya cika ba shi ne ya ce in Allah ya so to shi kenan وهذه عادة الأنبياء وما شيني الآدم النباوة دولية باسو أمن تيوى دكنسو بيتيه ذاك سامين ميهاكولي آه سيتي إن الله يدى يبا ألا سكون لا أنفسهم باسو أمن تيوى دكنسو ko kifta ido kala ya ce to ga sharki fayani ta ba ta ne in ka bi ni falatar an ne ka tambaye ni an sha'in ga wani da kake gardamansa ba ka san shi ba kakuri ka yi hakuri in ka bi ni to ban da tambaya abinda masu ilimin zamani ba za su yi da ba kenan ko kai mane wane ne za su ce malam me yasa ka abu kaza to ilimi kuwa almajiri zo a gaban malaminsa kamar bozu ne a gaban wanda mai sallah ke yake kai kaga ba bisi bai da mutu sai ka motsa shi to in ya zamana tsakanin malami da almajiri da cewa don mene ne to karatun ba su ba hata wudin sai na fari zikiran an bato daga gare ka sai in ninye na ce maka abu kaza nan abu kaza ne ai azkuwa hu laka sai na gaya maka bi illati da dalilin da na yi shi fakira ka ce annabi musa shi ke fakabila musa annabi musa sai ya karbi shararrahu shararinsa ri'atar al'adab don kiyaye ladabin malami da almajiri yake na yadda to mene فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها to banda daga suka tafi yamshiyani suna tafiya da sahidin zai kan gacin kogi har zai zai riba fi samin har suka hau wani jirgi da su ƙetare kogin allaci marar bi ma da su sai da suka wuce shi annabi haraka sai ya fasata biyanika ya tumbuke allo daga cikin jirgin ya balle shi shi shi kenan ko allo biyu mina daga jirgin min ji hata ta kuma cikin kogin ne da ruwa ke shiga ya balle shi bifasin da gatari lamma balaga lokacin da ta kai cikin jirgin ruwa to sai ya fuskar jirgin ƙala ƙala sai shi musa ya ce ah malam a haranta yanzu ka keta ka keta jirgin wato lizin tsala don mutanen ciki su halar ko shi kenan bifadin tataniyati wa rayu wa rabu yana liyin murid ahaluwa domin ya dulmuyar da mutanen ciki ko litan rika ala don mutanen da su dulmuya shi ya sako kai malam daga jita ka kawo shayan abun imran abunki wannan zuciya ba zai da irin wannan ba azima munkaran ka kawo babban abu abunki mutane sun taimake mu mun shiga jirgin ko baka fasa a rawaito kuma lokacin da ya faskare shi ruwa ba ya shiga ciki kala sai ya ce alamakun laka alamakun a sai bance saduwa mu da kai na ce fa'in nan kai lansassani ba za ka iya saboda haƙuri mai da ni ba ai dama na gaya maka ba za ka haƙura da ni ba to me yasa ka tambaye ni ruru ƙala ya ce la tuwa shi kada kama ni da laifi limanin sutu da abin da na manta magana gabar zuwa ni taslimi laka na raukana ga miƙa wuya gare ka wata rikin in kare alakar da kuma barin maka musu na manta ne amma kada ka kama nan su wala tu rikri kada ka kallafa min uzran wahala min abin da ka shani na kada ka samu mashakkatan wahala fi subati ya cikin abokantaka na da kai abin ni bima biya fiya kamun aiki da yafiya da sawaki to shi kenan an yi daya fandalaka sai suka tafi to bayan sun bi ta jirgin sai suka tafi suka shiga gari ba da wuji bayan fitansu daga cikin jirgi yamsiya ne suna tafiya sai suka shiga gari hatta ya zarage ya guda har suka gamu da wani yaro ya cikin yara wanda suke wasa kuma yaron bai kai balaga ba yalabu masu yana wasa da yara kuma ya fi su kyawun fuska daga zuwa kawai baka sai kashi sai halin ya kashi yawa bayan zama ya kama shi yanka shi da wuka ko kuma ya kwantar da shi yanka shi ko kuma tumbuke kansa da hannunsa ko kuma ya kama shi kafofinsa ya buga kansa a jikin katanga to duk da an da ya kashe shi shi kenan li'anna wa ata huna bil fa'il adiyati li'anna al-qalla ba'da al-luqi qala sai annabi musa ya ce a'a a katalta nafsan yanzu ka kashe rai zakiya ta tsarkakakkiyar rai yaro tsarkake wanda bai balaga bai yi kan haddin taklifi ba bai yi komai baka kama shi kashi shi bigar nasin ba tare da kisan wani kayan ba kai da gaji ta ka kawo shi an abu nukuran abun ke ka kawo abin da rai ba zai yadda ba kala قال وقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ya sanar da shi sharadi kala ya ce alamakon laka a sai ban gaya maka da ba na ce maka ina kai ba zan tasiri ba za ka iya sabran haƙun tafiya mai iya da yi ba Eh, ya za da laka ya ƙala ma ƙamlahu liadam yanzu don rashin hanzari kuna nan to ai na gaya maka kai dama ba fa za ka iya tafiya da ba irin aiki na aiki nan ƙala sai annabi musa ya ce فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تساعدني قد بلغت من لدني عذرا in sa'ad duka in nan tambaye ka malam an haishe ga wani abu ba da bayan wannan ba da haji bayan wannan sau biyu da na yi to ba la ta sami ka abu kalka abincin ka rabu da ni la ta duniya ta bi karka binu karka bane ni biga kalbalarta ka isa min dula duni daga guna ka isar da uzan hanzari fi mu ka fara in ka rabu da ni to ba ka yi laifi ba don ni ne na saba maka a sharadin da ka mini to fallala ga فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استدعا أهلها فأبوي يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لسقطت عليه أجرا
fallala sai suka tafi na uku a ta yi za a ta ya tsare a halittar har suka zo alƙaryan mutanen alƙarya sunan garin ɗakiya ita da mala sai suka ce nemi mutanen su ciyar da su don su baki ne ɗalaba min matsahama suka nemi abinci gare su liyafatan don bakutaka suka nema a taimake su da abinci babu ba sai suka ƙi yin laifin wasu sauke su ruya an rawato anna ita anna ita annahu masu sun tsafa sun kewaye gari suna neman a ciyar da su abinci ba a ciyar da su ba suka nemi cewa su baki ne a karbe su ba a karbe su ba sai wata mata na barbar ita ta ciyar da su sai suka mata addu'a na albarka suka kuma la'ani mutanen garin saboda ruwansu suka tsine musu to su kala sai ya ce musa ya ce ai kowa jalibiya gidan sai suka tamu wani katanga a cikin garin babban katanga yadda ba musammansa mati da sabi ɗari ne yuridu yana nufin an ya kada ya fado katangan a kan hanya zai fado bi gurbi an ya sukuda ya gurbu yana kusata an ya sukuda limailani ya fadi saboda ya karkace daga zuwa fa samu ha'alinu sai ya miƙar da katangar wani fanin ya ce ya kama kwaban ƙasa ne ya yaɗe shi ya tsaye da shi wani fanin ya ce a ya dafa shi sai ya miƙe daidai wa daida amma dai duk yadda aka yi ya tsaye da katangar kuma katangar na garin marowata ne ƙala lau sai annabi musa ya ce masa a to ai laushi da ka so da ta hasa da ka rikiya ayyukan lada ne ka za sun biya mu lada kai ai wani aiki ya za ka aiki a banza julan da ka karbi lada hayar su lami laifi ka gaba su karbe mu bakunci ba ma hajjata na tare da bukatar mu ila da mai abinci ba su ba mu abinci ba ya dace gare ka kai juli da su a yi lada tukun ka miƙar musu da wannan katanga in ji annabi musa
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا ƙala halilu ya ce to haza wannan na ukun nan shi ne firaku rabuwan bayani wa bayani da tsakanin da kai Ma- marban tsakanin mu kenan yawa amma ba zan maka mugunta ba sau na biyu ka zan baka labari a hankali malam tsatsi abinda baka iya ga- abinda baka iya sabran hakuri a rai kansa ba zan gaya maka abubuwan da ya faru Mhm.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فعرفت أنا ريبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
amma safinatu kaga jirgin da na fasa fakala ta zama wani masake na miskinan ne su guda goma Mi- miskinai ne guda goma Mhm. abin da ya sa su kuma goma su goma nan dukansu sun hadu a kan jirgin nan shi ne suke cin abinci amma jirgin na ubansu ne amma ya mutu basu su goma kuma dukansu ba su da lafiya mutum biyar daga ciki da- masu cuta ne ba yarwa da su kuma mutum biyar su suke aiki da jirgin su ma ba su da lafiya sai dai ba su kai wancan ba sun ce ku- an ce kowanne yana daga ci- ci- ciwon da ya lazumce shi su ma- masu aiki a cikin jirgin shine ɗayansu kuturu ne ɗayansu mai ido ɗaya ɗayansu gurgu ɗayansu mai maraina ɗayansu kuma shi kuma yana ciwon zazzabi ne kullum mutum biyar kenan wato su ne masu lafiyan wai kenan sauran wanda ba su iya aikin shi ne ɗayansu makaho ɗaya bebe ɗaya kurma ɗaya gurgun da ba iya tashi duk duk ɗaya koma hukusu su suke nemo abinci wayancan biyar ɗin su suke nemo abinci da jirgi ma wayannan biyar ɗin to gaji abin da ya ya sa na fasa amma amma abin da ya sa na fasa kaga kuma ruwa bai shiga ba to ba da na yi niyan alayi ba aibunta jirgin don wakana warawun bayan su ya zamo akwai malikun sarki kafiri ya kuzo na kwace kula samitin kowace jirgi a kogin nan gazban in dai lafayin jirgi ne gazban a kan kwace zai kwace ya tafi da shi to in wayannan mutum goma aka rarrawa su da jirgin me aka mutu to kai abin da na yi na fasa jirgin kenan kuma da ya fasa kuma ruwa ruwa ba shi ba saboda haka in sarkin ya zo ko da yana kwace in ya ga wannan zai ga lalacin jirgin da zai tafiya bai shi an taimake su kuma a taimake su ba wa mai gulamu أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
wa ammal gulamu amma yaron nan da ka gani bai balaga ba fa kana bawu min mu'minin iyayensa uwa da uba mu'minai ne to fa shi na mun ji tsoron ayyuka ma kada kallafa musu dunyanin girman kai wa kuwan da kafiki saboda suna tsananin sonsa idan ya girma zai zama kafiri to zai ja su da kafisi fa inna kuma fi hadisi muslim kamar yadda ke hadisi muslim an halice shi ne kafin da ya rayu da ya kallafa ma iyayen nasa don soyayya sai su biye shi su kafirta to fara da na niyya فأتمنى أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما to sai muka yi niyya an yi badilau ma ubangijin su canja musu rabu ma ubangijin su canja musu khairan min wadda da ya fi su kirki ya fi zakatar tarkaka mutumin kirki su mai tsoron Allah wa ga raba mafi kusa ce roman tausayi ga yayansa wannan an taimake su kuma taimake su ba an taimake su to kaji a kisan yaron da na yi to shi kenan
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا muhammad zubaru amma ka tangan nan da muka miƙar tsakanin ya zama ligula mai na wasu yara ne guda biyu ya ci mai ni marayu filin madinata a cikin birnin da kuma ubansu shine mutumin kirki bukata da hukanzu lauma ƙarƙashinsa akwai taskansu an ce zinariya ne an ce wani allona da ke rubuce da kalmomi to lauma gare su idan katangar nan ya rushe za a ga ajiyar da ubansu ya yi wa kana abu masalan ubansu ya zama da shi mutumin kirki ne Allah yana kiyaye ɗa da kirkin iyayensa idan kai mutum ya yi kirki ɗansa zai ci albarkar kirkin ko da bayan bai da rai hal abada Allah haka yake Allah ka samu yi kirki Mhm. to shi ke nan sai aka fa babu zafi su an kiyaye su ne a kansu cikin albarkan kirkin ubansu to fara da buka ubangiji ka yi nini an yabluga su isa shudda ma karfinsu sai sun kai balaga wani sakin ya su fitar da kan zama taskansu wannan abu da na yi rahmatan rabbika tausayi ne daga ubangijinka ba aiki na bane wa ma ba zo ban aikata shi abinda aka fasa nan da ke tsaga jirgi da kashi yaro da miƙar da katangar nan an amri umuni ba aka umuni na ba ba ba da zabi na ba bal da umunin Allah ne sai aka mini ilhama shine ilmu ladun din zalika wannan shine tamilu fasaran malam tardi abin bakar da baka iya sabran hakuri a laifinsa ba To, saboda haka yukaru isda'a wasa da ma'ana la fafi haza wa ma ƙaunahu jan bayan lokacin ne wasu nau'at ibaratu fi fa'arattu fa'arar na fa'a to fasara ta yi kashi biyu akwai gunda ya ce muka yi nufi a na yi nufi wani gun kuma ya ce muka yi nufi kuma ya ce ubangijin ka yi nufi a sha'anin su wayanan yara to saboda aikin da ya yi kaman kaman aikin da ya yi na farko shi ne mai shi ne fasin ji ana biyu ke nan masu fi na duk fasin jirgi ana biyu ke ko wannan kunna yana na biyu ne na farko to ka ga fasin jirgin nan ya zama na kaman abu ne ba mai daɗi ba saboda yace na yi nufi to kuma lokacin da ya gamu da yaro ya kashe shi ya kashe shi ya ce shi kuma da yake ne kasar nafsar da ke ta mu ya ce da gaji ta sha to na shi abu mai kyau din da Allah ne ya yi nufi abin da ya zama kamar mai ɓata rai kuma wannan ya ce ni ne nufi ko da yake duka nufin Allah ne bukana Allah صدق الله العظيم
na sadar da yake takardar da yake sawa a ɗan takardar da yake sawa nan ba a gudu ban da farko Allah jiranta
Assalamu alaikum Malam ka taimaka mun da addu'a. Ina samun karuwa har su ku ba sa zama. Ka Taimaka mun da addu'a Allah ba ni ciki da aibuwan da farko.
to Allah ba shi Allah ya raya masa don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam
Wanda yake assalamu alaikum malam. Malam ina neman addu'a ne Ba shi a goge shi.
ke zora.
na'am
Yana neman addu'a ne kuɗin da yake zora ya kai yana neman a taimaka mun da addu'a Allah ba shi sarkin arziki wanda ya yi kasuwanci.
to Allah sa kasuwancin sa yayi albarka Amin.
Allah ba shi Amin. sannan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da fatan shehu yana a cikin koshin lafiya ne isa ya shehu na kasance mai yawan sako ma Allah kuma ina yawan addu'a akan Allah ya shirya min halayena ina roƙonka addu'a a matsayinka na waliyin Allah ka taimaka muku ala da shirya da jama'a Allah shiyar da shi amin Allah shiyar da shi amin
kuma zan masa nasiha ya rika karanta kulhuwa kullum eh Allah zai zai shiyar da shi Allah shiyar da shi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayensu Allah ya gafarta ma malamanmu Allah ya gafarta ma malamansu Allah ya gafarta mana mu kanmu Allah ya gafarta ma iyalanmu Allah ya gafarta ma yayayenmu Allah ya gafarta ma jama'anmu wanda suka nemi addu'anmu Allah ya amsa wanda suke wanda suke neman alheri Allah ba su wanda suke gudun shari Allah kiyaye su fitinun da yake abuwa a Najeriya Allah tsaye da shi don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye al'umma annabi Allah ya yi musu inna zalla Allah la ilaha illa huwa sunnatu wala nawm وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما خلفهم ولا يفيدون بشيء من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye jama'an mu Allah kiyaye kasan mu Allah kiyaye mana mallakan mu Allah kiyaye mana iyalan mu na albarka annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم اشرح لك صدرك والله عنك لك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ألا من لطفي Allah sauke mana al'amura amin Allah ya yi mana damuwa amin Allah ya ba mu da bakin ciki amin a duniya da lahira Allah ya ba mu da shan wuya amin a duniya da lahira amin abinda muke nema Allah sauke mana amin abinda kowa yake bukata Allah sauke masa amin wanda suke neman addu'a mu Allah ya amsa musu amin
‘ya'yan musulmai ‘ya'yan musulmai da suke neman ilimi na addini da na rayuwa Allah da na sa- na sana'a Allah ba su na albarka na bisan sana'a ina zan na fi lailatul qadr wa ma da kuma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها من سلام الله فيها كامل الفجر Allah ka mana albarka wannan taro namu don albarkar annabi da alkur'ani Allah masa albarka abinda muke nema duk Allah ba mu ya albarka abinda duk Allah ba mu Allah masa albarka Allah ya tuwo mana albarka a kasanmu Allah ya tuwo albarka a garinmu Allah ya tuwo albarka an goyinmu Allah ya tuwo albarka a gidajenmu Allah ya sa mana albarka a hannayenmu don albarka annabi لا البركة على القرآن اللهم أنت مرتنا بدعائك وانتنا بجابتك وبلغنا كما مرتنا وعافيك وانتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تؤمن الحمد لله رب العالمين والرحمن اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين